وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرن دقيقة وتا المحرم shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2000 da goma sha uku a lissafin turawa muna na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a unguwar kofar Nasarawa a cikin birnin Kano idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana ta hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ba da labari cewa babansa ya yi shahada a ranar yakin Uhud ya bar masa bashi da yan uwa a kansa har dai yadda aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan wato dukiyar da baban Jabir ya bari dabino kenan aka biya har aka samu saura aka raba magada yau za mu tashi akan hadisi na biyar yace magana ta biyar alhamis anhu aizan daga Jabir dan Abdullahi din Komadu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya komu fa ya manzo Allah yakan tashi ya yi hudu ba fa ya ta'ala ya yaba Allah ya gode wa Allah wa yusni alaihi bima huwa ahlun lahu ya yaba Allah da abinda Allah ya cancanta wa ya kulu yana cewa man yahdihi Allah fala mudilla lah duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa batar da shi wa man yudlil fala hadiya lah duk wanda Allah ya batar da shi kun ba wanda isai shiryar da shi inna khairal hadisi kitab Allah mafi alherin zance shine littafin Allah alqur'ani kenan wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mafi alherin shiriya ita ce shiriya na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma sune kirkirarrun abubuwa wa kullu muhdathatin bid'ah dukkan kirkirarren abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wata bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan wata bata tana wuta Allah kiyaye wa kana idza dhakara as-sa'a ihmarrat aynahu manzo Allah idan yana magana tashin alkiyama wato idan sa sai su jajawur saboda bayani ne akan tashin alkiyama wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu sautin manzan Allah sai ya ɗaukaka fushinsa kuma sai ya tsananta ka annahu munziru jaishin kamar dai yana gargaɗi ne da zaburar da rundunar yaƙi sojoji waɗanda za su tafi jihadi kasan soja idan za a zaburar da shi ba a yi a hankali zaburarsa ake a su kwane shi da gaske saboda ya tafi da ƙarfinsa ya dawo da ƙarfinsa to in dai annabi yana bayani akan tashin alkiyama to kai ka ce rundunar yaƙi ne a gabansa yana zaburar da su cewa a kimtsa yana cewa sabbahakum wa masakum sabbahakum wa masakum yace yana nufin baghatakum al'adu sabahan wa masa kamar ga abokin gaba ya zo muku ba zato ba tsammani ba aune da safe ko da yamma don Allah yana cewa man taraka malan fali warasati duk wanda ya bar dukiya to na magadan shi ne wa man taraka daya'an aw daynan fa alayya duk wanda ya bar iyali shine daya'a ya bar nauyin iyali kenan fa ilayya ko bashi ya bar nauyin bashi a wannan riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to fa alayya wa ilayya yana kaina kuma a zo mun da shi ni zan biya wa ana waliyul mu'minin ni ni ne majibancin al'amarin duk mumin a wata riwayar wa ana aula bil mu'minin ni na fi cancanta na fi ƙaunar dukkan wani mumin da kankansa a wata riwaya bi kulli mu'minin min nafsihi duk wani mumini da ka sani a ran shi to na fi shi ƙaunar kansa da kansa duk imaninka duk takawanka duk yadda kake son kanka da kanka to manzan Allah ya fi ka ƙaunar kanka da kanka sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe lokacin da aka samu wadata musulunci ya samu wadata to annabi yana ma biyan bashin ko ba ka bane yana taimakawa ya biya bashin wannan hadisin akhrajahu muslim wal nasa'i wal baihaqi fi sunan wa fil asma'i was sifati wa ahmad imamun nasa'i da baihaqi suka ruwaito a cikin al'asma wa sifat da imam ahmad kuma siyakin nasa ne da abu nu'aym a cikin hilya wa ziyadatul ula lahu kari na farko na shi abu nu'aym ne wal nasa'i wal baihaqi da imam nasa'i da baihaqi wa isnaduha sahihun ala shart muslim isnadin hadisin ingantacce na bisa sharadin imam muslim wa ziyadatu الثانية له وللبيهقي قاري نبي na imam muslim ne da imam al-baihaqi wa salisa wa rabi ali ahmad tsari na hudu duk wanda yazo a cikin bracket bracket din nan ma'ana tsakanin baka guda biyu din nan to na uku da na hudu na imam ahmad ne da kuma riwaya ta biyu ta muslim to fil babi an abi huraira inda shaykhaini wa ghayrihima a wannan babi a wannan hadisai da suke magana akan wannan daukan nauyin biyan bashi abu huraira ya ruwaito kamar yadda imam bukhari da muslim suka ruwaito da wani sunsu السادس مجانا تشيد عن عائشة رضي الله عنها قالت لقنا عن عائشة تكتشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله أنا من حمل من أمتي دينا ثم شهد في, قض... في ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه من ذا الله أنا تشوا وأنا البشر وأنا حديثي shine albishir da za a yi wa wanda suka ci bashi saboda talauci da bukata manzala ce duk wanda ya ci bashi a cikin al'ummata kowaye inda cikin al'umma manza Allah ne ya je ciwo bashi kuma ya yi kokarin ya biya bashin nan Allah bai bashi dama da ikon ya biya bashin ba har ya mutu famata walam yaqdihi bai samu biya ba manzala ce fa ana waliyo ni ne majibincin al'amarinsa ni zan biya masa malam kaji shugabanci ba idan akwai kuɗi in dai akwai dama to ayi wa al'umma hidima a taimaki al'umma a musu hanya a gina musu asibitoci a gyara musu makarantu su samu tacaccen ilimi a kawo wadatattun likitoci a daina yajin aiki a jami'o'i a daina dukkan abin da ake yi na kukar kamfar kuɗi tun da akwai kuɗi a ƙasa akwai kuɗi yadda za ka gane akwai kuɗi ka hau titi ka ga motocin da mutane suke hawa ba kuɗi kwai talaka dai shi yake shan wahala kuma akwai kuɗi sai dai kuma akwai gafiyoyi da ɓeraye yawwa akwai masu jido yawwa wannan dai shine hakikanin lamari kuma fatan mu Allah ya sa mana tsoron Allah Allah ya sa mana tausayin na ƙasa da mu Allah Allah ka raba mu da sha'awar cin dukiyar wani ka duba shugabanci malam da Allah cewa yake duk wanda ya mutu ya ci bashi ya yi ƙoƙarin ya samu ya biya bai biya ba to a zo ni zan biya ina malam ba dole su wannan bawan Allah ba suka ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya manzan Allah zan ba da babana a kashe don ka rayu in ba da mahaifiyata a kashe don ka rayu rayuwarka ta fi tasu muhimmanci annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah manzan Allah kenan shi yafi kowa son kansa da kanshi sai ce a zo min ne zan biya kuma ya biya din ya biya shi ma fa ba wani abun bane ba babu abin kokari ne da dabara kurin tunda mazala da yarsu mai bari alfadara ce da rigar yaƙi da wata gona a fadar shikenan ba abin da ya bari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma aka yi tafi amma akwai waɗanda sai an ɗebi watanni ana irga abin da suka bari shekara ɗaya ma ya yi kaɗan wajen har haɗa kadarin suka tafi suka bari amma duk da haka ba sa iya fita sallar jam'i aina ko kuma ka duba mutum ko masallaci dai bai taɓa ginawa ba wata rana wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga ƙauye ya taho ya tsaya ko ina ba sai ya zo ya tarar da sahabbai ya tarar da manzo Allah cikin sahabbai kama manzo Allah ya sha kwalas ya murde wuyan annabi a gaban sahabbai za su bubbuge shi annabi ya ce ku kyale shi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka je ka ɗauko mun cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu kazanka ba ya zagi annabi ka je ka bani cikin baitul mali cikin dukiyar ubangiji ba dukiyar abu kazanka ba wanda Allah ya ce to sake ni ya saki annabi mai riwaya ce wuyan annabi sai da aka ga alamar wato murɗewan wuyan ya yi alamar jini saboda tsabar annabi ya shaku ya tashi ya shiga gida ya duba nan ya duba nan a kalata a duba babu sai da ƙyar Allah ya sa ya samu wani dinari ƙwaya ɗaya na sadaka da ya saurashi daman baya cin sadaka sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauko ya kawo mutumin yana karba ya tashi ya miƙe zai tafi sai manzo Allah ce to zo mana ya zo sai ce to ai sai na rama shaƙe min wuyan da kai kuma ba kuɗi ka zo karba ba gashi nan abin da aka samu sai mutum ya ce to ai mu an gaya mana kai in an maka mummuna abu ba ka rama da mummuna mu haka aka gaya mana a garinmu annabi ya kyale shi ya tafi wannan yasa ya je isar da saƙo wa wurin al'ummarsa da jama'a suka ta musulunta ga wani da ya zo ya ritsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi ne manzo Allah ya karba rance ya karba wajen shi rance suka yi alkawari sai lokaci kaza ba yahude ne mutumin kafin lokacin yayi saboda wulakanci sai ya zo ya ce wa manzo Allah kudin shi a biya shi kudin shi yana ta faɗa yana ta surutai yana ta faɗin maganganu sabbai suka tashi za su buge shi wanda Allah ya ce ku shiru ku kyale shi ya ce sahibul haqqi a haqqu bil maqal wanda yake da haƙƙi ai shi ya cancanta ya gaya ma duk abin da zai gaya maka tunda yana da haƙƙi a kaina ku bashi dama ya faɗa abin da zai faɗa sai ya ce da shi ba mun yi alkawari da kai sai lokaci kaza zan biya ba ya ce eh amma ni yanzu nake so a biya ni wannan ya nuna ranci annabi ke ranci ya bar duniya ya ci rancen kwanan abinci talatin zai kai wa iyalinsa rigarsa silkensa aka same ta ya ba da ita jingina a hannun wani bai yahudi sai da aka je aka biya aka karbo wannan rigar me yayi da wannan abin abinci ne ya karbo ya kai wa iyalin suka ci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama haka ya haƙure wannan rayuwa da daɗi babu daɗi amma ni da kai za mu ci da safe mu ci da rana mu ci da daddare mu ƙara da wani abu muna da shi aljihu muna da shi a gida mun tara a banki muna da gida ɗaya mun ƙara na biyu mun hada da na uku mun saya a garinmu mun sai wasu wurare mun hada da gonaki mun hada da filaye mun hada da kaza mun sai kamfanoni mun sai kadarori na sai kaza na sai kaza duk na tara ni ni kadai amma kuma ban tanadi kwanakin da zan kashe wannan abun ko zan cinye su ba kana ta tara kuɗi amma baka tara kuma baka tanadi kwanakin da zaka cinye kuɗin ba wala Allah ka tara kuɗin da za ka yi rayuwa ta shekara ɗari kudinka za su ishe ka ka shekara ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku to amma matsalar kwanakin da za ka yi kana cin kuɗin su kuma ba naka bane baka da su kuma ba a sayar da su kuma baka je ka nemo su ba kuma baka bi hanyar da za ka gyara yan kwanakin da aka baka ajiya din ba baka bi hanyar da za ka gyara su ba wannan shine cikakken butulci da taɗewa da hasara da ɗan adam yake ciki a irin wannan yanayi a irin wannan zamani jama'a abinda wannan hadisi yake nuna mana ashe sahabbai sun yi rayuwa ta haƙuri da juriya ta kai ga har sai sun cirance mutum ya zo ya cirance za a yi mai sallah a ce ana bin sa bashi saboda ba hali amma dai yanzu gashi labari dai ya ƙare suka suna can sun tafi yanzu babu abin tausayi irin ni da kai wallahi yanzu mu ne abin tausayi mu ne abin tausayi mu ne damuwa mutum ɗaya idan aka maka lissafin wato rikici da rigimar da ya tara wa kansa wallahi jama'ar garin su ba za su iya ɗaukar rikishin shi ba ci kadai la yubali bai damu ba baya jin cewa akwai wata matsala hasbuna Allah wa ni'mal wakil Allah muke roƙo ya ba mu kyakkyawan cikawa hadisin Imam Ahmad ne da isnadi sahihi ala shart al-shaykhaini wa qala al-munziri rawahu Ahmad bi isnadin jayyid wa Abu Ya'la wa at-Tabarani fi al-Awsat wa nahu fi al-Majma'i Ahmad ya rawaito shi da isnadi mai kyau shine jayyid an gane ko Imam Ahmad a cikin Musnad kenan وللقبول يطلقون جيدا الثابت الصالح والمجودا الحديث المقبول حديث da aka karba aka aminta da shi shine ake ce da shi jayyid an yadda da shi an aminta da shi الثابت الصالح والمجودا haka imamu tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam al-awsat har kuma ya zo sai dai yace illa annahu qala wa rijalu ahmad rijalu sahih rijal na imam ahmad rijal ne ko mazajen imam ahmad mazaje ne na hadisi sahih wa fil fath al bari fawaid muhimma fi hadhihi al mas'ala dangane da ɗaliban ilimi wanda yake so ya samu ƙarin bayani dalla dalla da daɗa haskakawa da faɗaɗawa dangane da hukuncin cin bashi mutum ya mutu za a biya masa ko ba za a biya masa ba ya koma cikin littafin fatul bari sharhin sahih bukhari akwai bayani da fa'idoji masu muhimmanci a dunkule wannan riwaya tana nuna mana duk mutumin da ya ci bashi da niyyar zai biya kuma ya yi ƙoƙarin ya biya amma bai samu damar biya ba to Allah ya ɗauki nauyin biya masa kamar yadda annabi ya bayani akwai riwayar da ta zo ta bayani haka amma fa da sharaɗin ka karɓa ne da niyyar wato ka biya wanda ya karɓi bashi yuridu ada'aha addallahu anhu wanda ya karɓi bashi yayi niyyar ya biya Allah zai biya masa wanda ya ci bashi da niyyar ta more daman karɓa yayi ba zai biya ba to shikenan Allah zai halaka da shi kuma Allah ba zai biya masa ba to shine zai shiga wuta saboda wannan bashi Allah ka kiyaye abu na hudu ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim abin da ya halatta ga waɗanda suke ainihin wato a wurin mamaci in wani abu ya faru da wasunsu wa ya juzu lahum kashfu wajhil mayyiti wa takbiluhu wal buka'i wal buka'u alayhi thalathata ayyamin wa fi dhalika ahadith malam yace abu na sha takwas ya halatta ga waɗanda suke zaune a kusa da gawa yayin da mutum ya mutu a buɗe fuskarsa a ga fuskarsa kai in an ga dama a iya sumbantar fuskar mamaci a iya yin kuka ba na ihu wayo Allah na shiga uku ba kukan zubar da hawaye da nuna damuwa iya kwana uku akan haka din akwai hadisai daman kasan shi malamin hadisi in ya faɗi magana sai ya ɗauko hadisi ya tokare zancensa da shi ya ce hadisin farko daga jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu wannan bawan Allah Allah ya dace da shi bini bini an jawo hadisi kada an ce jabir dan abdullah to malam sun karar da rayuwarsu ne akan neman ilimi karatu karantarwa suna zaune wajen annabi kullum suna karban ilimi ba su ɓata rayuwarsu da yawace yawace mara amfani ba yau ga shi jabir yana kwanci ana ta radiyallahu anhu muna masa addu'a shekara wajen dubu watakila da mutuwar shi lamma kutila abi ja'altu akshifu as-sawba an wajhihi wa abki abki yace yayin da babana ya rasu aka kashe shi sai na zo saboda tausayi da jin kai ina buɗe fuskar babana ina kuka wani hauni jama'ar mu mutanen gidanmu suka hana ni wannabiyu sallallahu alaihi wasallama la yanhani manzon Allah yana gani na bai hana ni ba kula da wannan maganar na buɗe fuskar babana na gani na fashe da kuka jama'a na gida suna hana ni amma baban annabi bai hana ni fa amara bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama farufi'a take annabi yayi umarni yace a dauke babana tunda an gama shirya shi an yi komai a dauke shi a je a binne shi فجعلت عمتي فاطمة تبكي سيغا إناتا هو غوغونا فاطمة إتشي عما غوغو فاطمة تنا تكوكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace tabkina aw la tabkina ki kuka yake Fatima ko karki kuka ma zalatil malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rafahtumu ki kuka ko karki kuka mala'iku ba su gushe ba suna yi masa inuwa da fuka-fukinsu har lokacin da kuka ɗage shi daga nan gurin ma'ana Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban jabiru ibn abdullahi mala'iku sun lullube shi da fuka-fukinsu lokacin da ya mutu din jabir yana kokarin buɗe yana kuka annabi yana kallo ashe mala'iku sun masa rumfa Allahu akbar إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيها سفنا للي باي للي الله ينادى وسباينسا سنسكي دنيا سكي أكو sun ji tsoron duniya sun ji tsoron fitinar duniya ba su damu da ita ba sun haƙura nazaru fiha falamma alimu sun duba duniya sun bincika duniya yayin da suka sani cewa wannan duniyan laisat li hayyin watanan ba wurin zaman rayayye bane wallahi wannan duniyar ba wurin zaman rayayye bane ja'aluha lujjatan sai suka mai da duniya nan ta zama kamar wani kogi da za su hau kwale-kwale da za su ƙetare shi duk wanda yake cikin kogi baya jin cewa zai zauna a kogi dan ba wurin zaman sa bane fattakhadu sa'ir al-a'mali fiha sufuna sai suka riki sauran ayyukan su na kwarai shine jirgin ruwan da zai ƙetarar da su daga kan wannan ainihin kogi ka duba wannan bawan Allah baban Jabir dan Abdullahi shi yanzu bai san an masa haka ba to malam har yanzu akwai bayan Allah da Allah yana mutunta su ya girmama su za a iya turo mala'ikun su lullube su su musu inuwar Allah yana da bayi fa wallahi Allah yana da waɗanda yake son su duk yanda al'amura suka lalace malam akwai mutanen da har yanzu suna rike da Allah kuma wannan duniyar sun ɗauke ta zaman tsautsayi ne kurum za su yi amfani ne da ita su bi Allah kurum wannan hadisin yana nuna mana ashe akwai kukan da ba a hana ba dan kuka na zubar da hawaye dan an maka mutuwa ba za a hana ba malam babban dalili shine gashi a gaban annabi aka yi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai tsawatar wa jabir ba أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والنسائي أستغفر الله ونتوب إليه أستغفر الله الله كافي منا الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث نبي دغنا عائشة الله كرمته داتك cewa أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنحة هو بالسنحة حتى نزل فدخل على المسجد سيدنا أبو بكر يا فسكنت ويا تهوينا كان دوكسا daga wani gidansa a wata unguwa ko wata gonarsa da ake ce da ita asan wurin ana cewa asan ko kuma asin duk ana faɗa yana zuwa sai shiga masallaci wa umarun yukallimun nas wannan lokacin da manzon Allah ya rasu kenan malam sahabbai suka shiga cikin rudu da bacin rai da damuwa Anas ce sai muka ga Madina ta yi baki ta yi duhu Umar kuma saboda ya tsaba ya shiga cikin rudu da damuwa sai na Umar zuwa ya hau kan mumbari na masallaci annabi ya zare takwabi ya ce duk wanda ya ce muhammadu ya yi wa fatiya da sai na sare wuyan shi malam saboda tsabar tashin hankali ya gama rudewa lokacin da aka yi rasuwar shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to abokin sai na abubakar baya nan yana can wani gidansa a wata gonarsa a as-sinha ko as-sanha sai ji labari furtuk furtuk furtuk furtuk ya taho da dokinsa kawai sai ya shiga ta masallaci yana shiga ya tarar da sabai kowa ya yi jigum masu zubar da hawa yana zubarwa wasu suna jiran ikon Allah wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne su aliyu su abbas su kusam su fadl dan abbas su aisha sauran mata annabi kuma ana cikin gidan annabi ga manzan Allah a kwance dai Allah ya ɗauki rai Umar ya hau kan mumbari malam ya fara fada ya zare takwabi sai na Abubakar ya zo a wannan riwayar bai ce masa komai ba sai ya wuce ya shiga gidan daman gida kam gidan abokinsa ne kuma gidan surikinsa ne sannan gidan yarsa ce kuma a ɗakin yarsa annabi ya rasu haka Allah ya ga dama da annabi ya zo zai rasu ya rasu a ɗakin Aisha ba ma a ɗakin Aisha ba a hannun Aisha ba ma a hannun Aisha ba a kirjin Aisha ba ma a kirjin a haɓarta ta ce mata baina haƙinati wa zaƙinati ta ce abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah ya wuna ne ta ce kuma a ɗaki na aka binne shi aka yi rikici aka yi saɓani ina za a binne annabi sai na abubakar ya ce ai ni na ji annabi yana cewa mu annabawa duk inda muka mutu anan ake tona abun ne haka aka ɗauke shimfiɗar annabi a ɗakin aisha aka ɗauke shimfiɗar inda ya rasu ɗin janye shimfiɗar kuma aka aka tona rami aka sashi a wurin har duniya ta tashi yana wurin kuma anan zai tashi kiyama Allah zai tashi kiyama a ɗakin aisha yanzu ba musulma ba ce kamar yadda wasu suke la'antanta ko suke cewa kafira ne yaya Allah zai ɗauki manzon Allah ya ɗauki ran manzan Allah hannun Aisha kai al'aisha ta dace Aisha ta more gidan abubakar ya yi albarka a falillahi alhamdu wal minna wannan kadai ya ishi Aisha yana shiga falam yukallimin nasa hatta dakhala ala Aisha abubakar yanzu ko kamanta gashi nan ya shigo bai yi wa kowa magana ba ya wuce cikin gidan directly dattijo kenan sai na abubakar dogon mutum ne ga natsuwa aka ce ko sahabbai sun gan shi ma sai ga ana kikkin tsawa da abubakar Allahu akbar babban abokin manzon Allah malam ga kamala ga kunya ga mutunci ga arziki ga wadata ga tausayi ga jin kai ga tsabar imani imanin da ya fi na kowa a duniya ya wuce bai wa kowa magana ba sai shiga wurin yasa aisha fatayammaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kurin sai ya fuskanci inda annabi yake directly yana horon yana zuwa sai ya tarar da manzon Allah a kwance rai ya yi halinsa an lullube shi da kyalle kalmar tayammam tana nufin kasada ya nufaci inda annabi yake wa huwa musajjan bi burdati shibara an lullube shi da wani bargo wanda aka kera shi a kasar yaman kamar yadda muka yi bayani shibara ala wazni inaba bargo ne na kasar yaman abubakar yana zuwa sai ya sa hannu ya buɗe iya fuskar annabi ya buɗe ta ya ga annabi iru da mu zucewa tabbas lalle annabi ya yi wafati yana ganinsa sai ya sunkuya sai a kabba alaihi sai ya rungume shi ya kifu a kansa kabbalahu baina ainai ya sumbanci manzon Allah a tsakanin idanuwansa guda biyu malam ka kwatanta wannan lokaci da sayyidina abubakar ya tarar da gawar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaya za ka kwatanta wannan ranar sannan yaya za ka kwatanta wannan damuwa da sahabban annabi suke ciki mutum da ya fi kowa a duniya yau an yi hasararsa ya tafi ga annabi nan yana nan amma ba rai innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce lalle kai Muhammadu za ka yi wafati kuma kuma sai kun mutu thumma innakum inda rabbikum tahtasimun sannan za ku koma ubangijinku kuma ana muku hisabi kuna jidali kuna jayayya ina waɗanda suke cewa ai manzo Allah bai yi wafati ba to yana ina a'a ai manzo Allah ai bai mutu ba to yana ina ina yake kaga wannan wannan magana ba haka bane ba wato mai hankali ma bai kamata faɗi wannan magana ba ya sumbanci annabi sun baka abubakar ya kasa mallakar kansa malam take malam jikin sai yanke kawai sai ya fashe da kuka فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله ya ce ya manzan Allah fansarka mahaifina da mahaifiyata na miƙa su in fanshi ranka ya manzan Allah ina ma da in ba da babana ina ma da in ba da mahaifiyata don ka rayu ya manzan Allah ya nabi Allah ya annabin Allah la yajma'u Allahu alayka mautataini Allah bai zai taba hada maka mutuwa guda biyu ba mutuwa kwaya ɗaya ce kuma kayi ta ammal mautatu lati alayka faqad mittaha mutuwar da Allah ya rubuta maka ka riga ka yi ta yau a wata riwayar laqad mittal mautata allati la tamutu ba'daha hakika kai mutuwar da ba za ka sake wata mutuwar kuma bayan ta ba hadisin imam al-bukhari da imam an-nasa'i wa ziyadatu lahu fi riwaya wa ibn hibban fi sahihi wal bayhaqi wa ghayrihima idan ka koma cikin sahih bukhari akwai ƙarin bayani ya kawo kissa doguwa sama da wannan da ya zo a wata riwayar aka ce sayyidina abubakar ya fito sai ya zo kuma ya warware matsalar da al'ummar musulmi suke ciki umar fa ya yi zafi ya ce ba a isa ce annabi ya rasu ba kuma shi sayyidina abubakar ya tabbatar manzo Allah ya wafaci yana zuwa ya tarar da Umar akan mumbari ya ce ya Umar ijlis kamar yadda Imam Zahabi ya kawo cikin siyar alamin nubala zauna ya Umar ka ji maganar dattijawa dattijo kenan ce zauna saboda ya ga Umar yana cikin damuwa a wata riwayar aka ce Umar ko sauraron sama ya yi yana rike da takwabi jikinsa yana zakami yana fada cewa ya za a ce annabi ya yi wafati ya sake kiran sai ya ce ya umar idris umar bai iya sauraron sa ba lam ya tamalak nafsahu bai iya mallakan kansa da kanshi ba a wata riwayar aka ce da sayyidina abubakar ya ga al'amarin nan yayi zafi bai saurari umar ba kawai sai shi ma ya kau ya kama magana ya ce ayyuhan nas ayyuhan nas ya ku mutane من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات yace ya ku mutane duk wanda yake yi wa Allah bauta wanda ya san bautar da yake yi wa Allah yake yi wa bawa Muhammadu yake yi ba to fa inna Allah hayyul la yamutu Allah rayayye ne baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ko gyangyaɗi baya kama Allah ballantana bacci ballantana kuma mutuwa wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wanda kuma daman bautarsa wa muhammadu yake yi a rayuwarsa to yau dai sai haƙuri muhammadu ya rasu محمد يا رسول قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سيدنا أبو بكر كثيرا تونا آيون كلهم سيد أبو آيون نشي سورة آل إمران أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد fa ba kowa bane face manzo ne daga cikin manzannin da suka shuɗe suka gabata a in mata yanzu idan muhammadu ya yi wa fati ya rasu au utila ko kuma aka kashe shi in kalabtum ala aqabikum sai ku juya baya ku koma kafirci to duk wanda ya juya baya ya koma kafirci falan ya zura Allah shay'a ba zai cuci Allah da komai ba wa sayajidillahu shakirin da sannu kuma Allah zai sakaya ga masu yi masa godiya وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا دama ai ba wata rai da za ta mutu in ba da izinin Allah ba so Allah ya kawo wa manzan Allah izininsa yau kuma wani abu ne rubutacce وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين nawa nawa ne cikin annabawan Allah ba Muhammadu kaɗai ba waɗanda Allah ya ɗauki ran suka tafi nawa nawa ne cikin annabawan Allah wanda suka je yaƙi suna tare da ribiyya ribiyya tarin jama'a dubun dubata kenan kasir masu yawa fama wahanu lima asabahum fi sabilillah mutane ba su yi rauni ba dangane da abin da ya same su saboda Allah wajen kakkashe su da aka yi wa ma baufu ba su zamanto masu rauni ba wa mastakanu ba su gaza ba Allah yana son masu haƙuri ku zama masu haƙuri Allah ya yi wa ma'anzan Allah wa fati mala aka ce sai na umar wannan takobi sai kyalam ya faɗi ga sai ce wallahi waɗannan ayoyi da sayi na abubakar ya karanta su yanda ka san yau aka saukar da su haka ne ka ji amfanin dattawa ko idan al'amura ya rikice ya rikice ya rikice al'amura suka rikice to sai a je a samu dattawa su ne suke da zurfin tunani suka dade a duniya suke da haƙuri suke da juriya to su ake ba wa dama sai su yi wa al'umma tunani mai kyau musamman da cijin da Allah ya masa arziki ga nisan kwana ga gogewa a rayuwa sannan kuma ga addini irin waɗannan mutane wato jari ne ba wai a haɗu gaba ɗaya ƙasa kowa ya zama ruɗaɗɗe ba da wanda tinkas ɗin da ya kamata su yi wa mutane tunani da waɗanda za a yi musu tunanin kowa ya shiga ruɗu babu nutsuwa an rasa inda za a sa kai ba haka aka zo aka ta fama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo za a yi masa wanka aka yi ta sabani daman suwa suke manzon Allah wanka Abbas Fadl dan Abbas Usam da Ali bin Abi Talib waɗannan su ne dangin annabi su ne suka yi masa wanka to da suka zo za su yi masa wanka sai su ɗin sai kansu ya rabu gida biyu sai wasu suka ce a cire wa annabi kayansa a yi masa wanka sai wasu suka ce a'a ya za a cire wa annabi kaya za ku iya yi wa annabi tsirara a'a suna cin wannan kawai sai suka ji sauti a bayan gida لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واغسلوه في ثوبيه كفكو يدكو قد النبي كفكو يدكو يوم أن الله تغيش wanke shi a cikin kayan shi sai aka har hada aka wanke annaba haka waye yayi Allahu a'lam an gama wannan malam sahabbai sun shiga rudu sun shiga damuwa ta yadda yi wa annabi sallah saboda cinkoso cincirin da jama'a ta yawa yaya ma za a yi a ɗauko na ashin a ɗauko gawar a fitar da ita ma ba zai yi ba malam haka aka yi ware sai dai aka zo aka yi wa manzan Allah sallah mutum ɗaya ɗaya biyu biyu biyu uku uku uku uku jama'a jama'a jama'a jama'a wata sallah ta gata kowa zai zo ya tsaya ya kabbara Allahu akbar ya yi wa manzan Allah addu'a addu'a addu'a addu'a addu'a sai ya gama ya sallama ya ba da wuri sai a ce waɗannan ku shigo haka aka yi wa manzan Allah sallah ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shi ba ɗauko shi aka aka shimfiɗa shi jama'a duka suka haɗu aka yi mai sallah ba kuma wannan ai ya fi morewa a gware da gaske aka zo za a binne annabi wani irin kabari za a yi mai za a masa shiƙu ko lahadu mun yi bayanin wannan daga ƙarshe dai aka Allah ya kaddara aka yi masa lahadu aka tona kabarinsa aka yi masa lahadu aka sashi sannan kuma aka zo waye zai zama halifa bayan manzan Allah mutanen madina suka ce daga cikinsu ne saboda an yayo hijira daga maka ya baro makan gaba ɗaya ya dawo garin su so a cikin ɗan madina a cikin yan madina za a zaɓi wanda zai zama halifa suka ware suka je wani gida suka yi ta mitin su ma mutanen maka almuhajiruna su ma suka yi ta mitin suna tattauna suka ce a cikin yan maka ne ai saboda falalar muhajirun dan maza Allah ce da ba dan falalar hijira ba da darajar hijira lakuntum ra'an min al-ansar da na so in zama cikin mutanen Madina amma falala da darajar hijira kayo hijira daga Makka zuwa Madina ai wannan darajar ce wannan ta sa dattawan sahabbai dole aka shiga aka fita aka shiga aka fita ga sayyidina Abubakar waye aka isa ai magana sa bayan Abubakar yana nan waye wannan akwai wani dattijo bayan shi wallahi babu suka haɗu da kansu suka je suka sulhunta aka daga hannun sayyidina abubakar aka ce ya masa mubaya shine halifan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga nan ya zama halifa shikenan kuma an rufe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ci gaba da gudanar da al'amura ya kamata ka nutsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya shi kansa da ake sansa ake ƙaunarsa ya yi wafaci ya bar duniya kuma an naɗa wani a bayansa an ci gaba da gudanar da abubuwan da aka saba aka ci gaba kana tsammanin in kai ka mutu al'amura za su tsaya ne wallahi ba abin da za a canja yau in ka mutu wannan titin sai an ci gaba da bin sa yau in ka mutu mai kosan unguwan nan sai ta toye kosanta yau in ka mutu gidan rediyo sai sun yi aikin su yau in ka mutu yan kasuwa za su bude kasuwar su babu abin da zai canja kai da ka mutun dai kai ka san me ka je ka tarar intabihu ya ibadallah wallahi muhimmatu mu yi tunani mu zurfafa tunani mu san wani irin shiri muke yi na gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala bayan mun bar wannan duniyar faniya karariya wanda ba ta da tabbas الثالث عن عائشة أيضا لقنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت وترانا من ذا الله يشي قولهم عثمان دم مظعون على حال اللوكة يا رسول شين أبو الصائب فكشف عن وجهه ya bude fuskarsa kun ga muhallin shahid ya halatta a bude fuskar mamaci sun ma kabba alaihi fa qabbalahu ya rungume shi yake fo akan sa ya ya sumbance shi irin yadda abubakar ya masa shi ma a shiga shi yayi wani wa baka annabi ya kuka saboda mutuwar usman bin maz'um hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnatayhi mai riwaya yake cewa na Aisha take cewa wallahi sai da naga hawaye yana zuba a kuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama karkashin idansa kaga wannan ya nuna ba laifi kukan da zaka zubar da hawa idan an maka mutuwa imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ya inganta shi da imam al-baihaqi da wannan su kuma yana da walahu shahidun bi isnadin hasanin yuraja fi majma'i zawaid a koma cikin littafin majma'i zawaid za a same shi thumma tabayyana anna fihi dha'afaini imam albani ya ce daga baya bayyana cewa wannan hadisin yana da masu rauni guda biyu undur kashful astar ko ma littafin kashful astar akwai karin bayani mujalladi na daya shafi na 383 wa qad kharrashu fi dha'ifa wannan hadisin na fada shi a cikin silsilatul ahadith dha'ifa hadisi na 6010 الرابع عن أنس رضي الله عنه قال hadisi na kudu da yake nuna halaccin in mutum ya rasu a bude fuskarsa a gani daga anas yake cewa da khanna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi sayyid wa kana zi'ran li ibrahim alaihi salam fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibrahim fa qabbalahu wa shammahu mun shiga ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wurin abu sayyid abu sayyid din nan shine zi'r in an ce zi'r ana nufin mijin matar da ta shayar da Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan manzon Allah dan gidan Mariyatul Qibtiyya alayhi salam wannan yaro mai suna Ibrahim al-Mu'azzam wanda lokacin da aka haife shi manzon Allah yake cewa walida li gulamun al-bariha an haifa mun da yaro jiya wa sammaituhu bismi abi Ibrahim kuma na sa masa suna da sunan babana annabi Ibrahim ya yi takwara ke wannan shine asalin yin takwara a musulunci to mun shiga mijin wacce take shayar da ibrahim kusan su larabawa suna da al'ada idan aka haifi yaro a nan to sai a ɗauke shi a kai shi ƙauye don a shayar da shi saboda iskar ƙauye ta fi kyau al'adar ƙauye ta fi kyau kuma yaran ƙauye ya fi kyau ba a lalata shi ba baƙi ba su suka lalata yaran ba wadala yana zuwa yana ganin sa ya rasu ya buɗe fuskarsa ya sumbance shi ya shanshane shi thumma dakhala alaihi ba'da zalika wa ibrahimu yajudu bi nafsihi bayan wannan wani lokaci sai ga sai manzo Allah ya shiga sai ya tarar da wannan yaro nasa Ibrahim al-mu'azzam wato yana cikin um, yana yana cikin rashin lafiya baya jin daɗi kenan فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفاني سيغا إذا من الله ينا زبد هوايه wancan karo ya shiga ya same shi ba lafiya manzo Allah ya tumbance shi ya rungume shi tunda dan shi ne ko sannan ya zo ya sake dawowa karo na biyu yana duba shi ya ga yaron nan yana cikin yana ji yana jin jiki shine judu bi nafsihi irin ya kusa mutuwa kenan sai kawai annabi da ya ga yaron nan yana wahala sai idan sai yana zubar da hawaye wannan yana nuna manzon Allah yana da tausayi fa qala lahu abdurrahman bin auf to a wannan tafiya ta biyu da abdurrahman ibn auf aka ji sai ya ce da shi wa anta ya rasulullah ya manzo Allah hadda kai kuma kai da kana ai kuka kuma gashi kai ma kana yi fa qala ya ibn auf sai manzo Allah ce ya kai abdurrahman dan auf inna rahmatun wannan hawayen fa ba na kuka bane na zubar da hawaye haka kurin a'a kukan rahama ne kukan tausayi kukan jin kai ثم أتبعها بأخرى من الله سيساك زبو سهواي كوكا سبب النبي يا تاخيرا تدا متوا يارونا إبراهيم المعظم kasan mutuwar yaro tana da zafi wani lokacin ta fita babba musamman yara da suka dan fara tasawa kadan suna da shiga rai faƙala innal aina tadma'u annabi ya sake yin kuka yace lalle ido zai zubar da hawaye wal qalbu yahzunu zuciya za ta yi bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma ba abin da zamu faɗa sai dai abin da zai yardar da ubangijinmu kullum ma'ana duk bacin rai ba za mu faɗa abin da zai fusata Allah ba duk bacin rai ba za mu faɗa abin da za mu faɗa cikin fushin Allah ba wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun manzo Allah ce ya ibrahim muna bakin cikin rabuwa da kai wannan yaron yaron su kenan wannan hadisin imam bukhari da imam muslim wal baihaqi bi nahwi suka ruwaito shi wandur ma sabaq duba hadisin da ya gabata akwai ƙarin bayani yace alkhamis na biyar na ƙarshe a babu an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu daga abdullahi bin ja'far Allah ƙara masa ya dace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amhala ala ja'farin thalathan an ya'tiyahum ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم Jafar ɗan uwan Ali ibn Abi Talib kun ga aikani yake ga annabi lokacin da ya rasu ya yi wafati annabi ya yi jinkiri bai je gidansu ya musu ta'aziyya ba sai da ya kwana uku sai ya je sai ya ce da su to daga yau duk wani wanda zai yi kuka kuma daga yau kwana ukun nan ya isa ya isa haka don kai ya zama gargajiya kai ya zama al'ada a da abun ana tattisawa ana ta maimaita ba a so ya isa bayan kwana uku to shi kenan duk wanda zai koke kokensa shi ma fa ba kukan wayo Allah na shiga uku ba na faɗa na maimaita na zubar da hawaye na nuna damuwa to kai ya wuce kwana uku kuma ya ce kar ku sake yi wa ɗan uwana kuka bayan waɗannan kwanakin alhadis imamu abu dawuda da imamun nasa'i suka ruwaito wannan hadisin wa isnadu sahihun ala sharti muslim hadisi kam isnadin sa ingantacce ne a bisa sharadin imamu muslim wa sayati lafzuhu fi ta'ziyya wannan lafazin sa zai zo a cikin babin ta'ziyya insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala ya ku yan uwana wannan abin da yake nuna mana cewa insha Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan alaka da sahabbansa ta yadda idan an yi mutuwa yana zuwa gidajensu a matsayinka na babba matsayinka na jagora yana da kyau lokaci bayan lokaci idan an yi mutuwa to a rinka ganin ka a gidan mutane kana gaishe su ga yanzu manzon Allah da kafa sai taka ya je gidan Ja'far ai kun ga dan uwansa ne kanin shi ne kada a ce a shi saboda shi manzon Allah ne shi ake zuwa a yi wa ta'aziya eh ana zuwa ana masa ta'aziya amma shi ma kuma yana zuwa kaga dai idan sarauta ne ko girma ne ko ɗaukaka ne ko matsayi ne ko nuna isa ko daraja wajen Allah akwai wanda ya kai annabi to annabi yana takawa da kafan sai je gidan mutane wasu ajiya wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kuma wannan yana ƙara ƙauna mabiya sai su soka su ga cewa yau wane da matsayinsa da girmansa da kansa ya zo wurina ya zo ya mun ta'aziya to kaga wannan abu ne mai kyau kwarai to wannan abin da ake cewa wai su manya wai ba sa zuwa ta'aziya wai sai dai aje a yi musu wannan al'ada ce gargajiya ne ba addini bane ya zo da shi a yi hakuri a fita kurin aje a yi taziya don taziya addini ne kamar yadda za mu zo mu bayani insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala